بالله السميع العليم من الشيطان من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna shidda ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina tana 1447 wanda ya daidai da 25 ga watan 1 na shekara 2026 miladiya kamar yadda muka saba karatun wannan littafi mai albarka littafin risala risalata abi zaid bin qirawani littafi da yake karantar da mu al'amuran sha'anin addinin mu na musulunci hukumce hukumce da shari'ar musulunci ta hanyar mazhabar imam malik bin anas Allah kara masa yarda muna cikin wannan babban babi babin saye da sayarwa da abin da ya kama da sayar da sayarwa mana babin kasuwanci a wancan sati mun kwana akan gabar zamu tashi akan gabar wala ya juzu fil biyu ittadalisu wala lakashu wala alkhilabatu wala alkhadi'atu wala kitmanul uyub wala khalqid dani bi shay'in wala an yaktuma min amri si'atihi ma iza zakarahu karihahu almubtahu aw kana zikruhu abkhasa lahu fi saman fi saman ma'ana yau gaba da zamu tashi malaka cewa wala ya juzu fil biyu a tadlis baya halatta ga musulmai a wajen kasuwancinsu a wajen saye da sayarwa maza ko mata su dinga yin magudi mana magudi a wajen kasuwanci haramun ne ga musulmai maza da mata mana mu nemi kasuwanci mai tsarki mai tsabta na halal sai Allah subhanahu wataala ya sanya ma abin albarka ba ga gurin ba ku ba da shafi to bude sankat ko masha Allah sai dara ta nawa adiba shafi sankat page sankat sai dara ta hudu daga sama shafi 104 sai dara ta hudu daga sama an gani eh yawwa zuwa ta biyar ta biyar da an gani? to wala ya juzu fil biyu a tadilis bai halatta ga musulmai su dinga ko musulmi ya yi magudi a wajen kasuwanci shi ko musulma ta yi magudi a wajen kasuwancinta shi ne misali mutum ya san cewa wannan kayan sana'ar tashi ko wannan kadara tashi tana da aibi amma sai ɓoye ya ƙi faɗa ma mai saya to wannan shi ne ake cin a tadalis magudi cuta ka san abinka da na sayarwa baya da kyau ko yana da matsala sai ka ɓoye wannan laifi ka aibi ka ƙi faɗa kawai sai ka saida ka buga ma wani ka saida to kai kana ganin ka bugi hancinsa to ba hancinsa kake wa naka hancin ka buga domin a gobe kiyama za ka rama masa kuma a ranar da babu dirhami babu dala babu kadago babu jika ba mi za a yi lada da lada ko zunubi da zunubi in ma a kwaso ladanka a bashi in kuma baka da ladan ya kare da an biya mutane da shi yawanci kuma sai ce a ubangiji a ina da zunubi ni ma daman zunubin sun mun cika charko charko sun hana ni tafiya a rage sau saboda haka ana lakuto zunubinsa ana ƙara maka sai ka yi shi kuma ya samu shi ma ya ɗan samu sarari to kun ga ya zubilla abun ba daɗi kenan mu yi ƙoƙari mu kiyaye mu yi ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mu akan gaskiya kuma mu tsaya mu ci halal mu yi ta roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗaya da mu akan halal kada mu kai ga haram bayan haka walal gish walal gishu haramun ne ga musulmi namiji ko mace ya yi algush a wajen sana'arsa a wajen kasuwancinsa mana duk abin da ka san inda kai ne ba za ka siya ba inda kai ne aka ma kuma za ka shi haushi kuma kai ma za ka yi allah isa to kai ma bai kamata kama wani ka yi algush shi ne mutum ya haɗa wani abu wanda ba jinsinsa ba ka ɗauko ala misali zuma ka ƙara mata ruwa ka yi cuta ko baka yi cuta ba kaga cuta ce kayan aka maka zaka ji daɗi ko kuma mutum ya ɗau zuma da sukari a ne a narka sukari a zo a haɗa da zuma da alkaɗan a dinga sai da ma mutane mutum ya sai zuma yana tsammanin zuma ta kirki ce kuma yana tsammani ya ga amfani tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ana zuma magani ce to sai mutum ya zo ya ci ashe sukari ne yake sha karshe ma ba mamaki yana da wannan ciwon sukari diabetes ka ka ƙara tada mashi ta ka ga masifa kan masifa saboda haka kana can kuma abinda ka je ka samu na haram ya ƙare saboda haka mi kokari mu nemi albarkar abu ka ka cutar da dan uwanka karshe ma ka sanya mashi diabetes shi ta tashi alhali ita kuma zuma magani ce kai kuma ka sa mashi cuta domin ka ƙara ta da sukari ko ka ƙara ta da ruwa a'a ko kuma nono ne an ƙara masa ruwa madara ce an ƙara mata ruwa duk waɗannan algushi ne to saboda haka haramun ne ga musulmi namiji ko mace din ne yin haka yayi kokari ya tuba ya bari tun da ranka kai istighfari ka bari ka tuba ka nemi yafiyar 'yan uwa da duk wanda ka mishi zalunci wala tajuzul khilabatu haka nan kuma yaudara da ƙarya baya halatta ga musulmi a wajen kasuwanci ko ka yaudari ɗan uwanka mishi ƙarya don ka yarda da shi ko da ka ganar da shi don ya yarda da kai alhali abin ba haka bane ba kamar ala misali kana kasuwanci mutum ya zo siyan abu ka mishi daɗin baki ya ce wallahi ni ma ka gani wannan abin ni ma kamar dinari 20 na siye su amma tun da kai ne barin rage maka zan rage maka alhali kuma ba haka bane ba sai ya ji daɗin shi kamar ka rage masa ashe shi kuma ba haka bane ba cuta ce yaudara shi ne kai da baki saboda haka haramun ne shi yana ganin ka sauka masa amma ka yaudare shi shi ne ake cima khadi'a ma'ana yaudara nan khilaba kai yaudara da ƙarya walala khadi'a ma'ana haka kuma ka yaudari mutum shi kuma da zanci har ka yarda da shi kamar shi daɗin daɗin daɗin magana la kawai shi ya amintu da kai ka sai da mashi abu ya sai abu a matsayin kawai ya amintu da kai ashe kuma abin ba haka bane ba gabar ka cewa mutum sai in ka siya ni kuma zan maka rangwami ka zo ka siya ko kuma wani zo ka sai kaya zan maka rangwame alhali kai kuma babu rangwame ma hancin shi ne ka buga shi yana ka mishi rangwame to duka waɗannan haramun ne in ka ci wannan riba ma to ka ci haram bai halatta amma da zaka faɗa ma mutum gaskiya ka samu riba mai yawa ka ci halal sai da ce kawai wani bai tausaya ba kayan shi ba sauki sabanin ka yi mushi yaudara abun ba haka bane ba saboda haka haramun ne bai halatta ga musulmi wala kitmanul uyub haka kuma bai halatta ga mutum ya ɓoye aibi da yake cikin abin sana'arsa saboda haka bai halatta wala khaltu dani'in bi shahidin haka kuma bai halatta mutum ya gauraya mai kyau da mara kyau a guri daya ka ɗauko tsohuwar shinkafa ko rubabba ka hada ta da mai kyau ko ka ɗauko wannan wake wanda ya yi ƙwari ya tsutsa ya rurrige a zazzage shi a hada shi da mai kyau sabo ko a ɗauko hatsi a hada shi da dawa a rasa wane na hatsin ne ko dawar ko a ɗauko shimra a hada ta da hatsi mai ido shi ma ta a samu riba duka waɗannan bai halatta ba a a ware hatsi daban kwaras a ware shibura daban a a a ware dawa daban a ware hatsi daban bai kamata duk waɗannan abubuwa saboda haka kuma mutum ya ɗauko shinkafa mara kyau da mai kyau ya hada ko ya ɗauko alkama mai kyau da mara kyau ya hada ko ya ɗauko wake mai kyau da mara kyau ya hada a tada bahu ko kuma ya zubilla ma irin lalaci da ya kai masu sai da rige a ɗauko rere a hada a ciki don ya ƙara nauyi ya zubla na ɗaya in masu injin suka je suka sa a cikin injin kaka ɓata musu injinsu mana mashin inda take gyara wannan ƙasa za ta ɓata musu nan kuma ga matsalar in abin aka yi kuma ba zai ciyu ba asara zassi duk sanadiyarka ina dalili kuma duk wanda ya ce wani abu sai ya yi allah isa in ya musu Allah ya sa kuma Allah ya saka ya ta komo kanka domin haka take saboda haka duk waɗannan abubuwa bai halatta to kun ga dukkan waɗannan yanzu yau shine aikin musulmai to ta ina zan ga kyau ta ina albarka za ta zo kun ga duk ana ta matsalar wai yaya ake yau arnawa sun shiga gaban musulmai arna suke bautar da musulmai arna suke faɗa aji arna suke kaza da dukkan duniyar kafirai ita take ga duniyar musulmai sun koma 'yan kallo me ya faru musulman ne suke da matsala musulman ne suka saba wa Allah Allah ya fushi da su domin shi me ya damu musuluncin a'a ga Allah da biya ga Allah idan kai da'a gare shi sai Allah subhanahu wataala ya soka kuma ya kare kai dan surullahi yansurukum wa yusabbita qadamakum to sai ya kasance duk abin da kafiran Allah da ya hana kafiran suke yi Allah ya fushi da su kuma ma shi muke yi to menene musulman suna cin riba arna suna cin riba musulmai suna cin riba arna suna sata suna fashi da makami musulmai suna yi arna suna kisa kashe akan zalunci musulmai suna yi arna suna zina musulmai suna zina arna suna ka to yaya kuma ya kabo da baki ya ce kai arnan banza yau kuma da kai da arnan kun zamana akan tebul ingiya da kai da arnan kun kwatse a gidan karuwa da kai da arnan kun kwatse a wajen riba to me zaka faɗa jiyo to me bambancin musulunci irin haka wata rana a Najeriya irin arne suka haɗu da musulmai ta haɗa zan su rikici a gidan giya sai ce kai arnan banza ne wani ce ya ce to me bambanci ta samun jaye arnan ya ce samun jaye ce ka ce arnan yau kai musuluncin ya ce ka zo ka sha giya zai ba dan ba dike ce muke sha kuke mana to kai ma kana yi to Allah kare to saboda kun ga duk waɗannan abuwa haramun ne to yana daga cikin dukkan sanadiyar mutum yana muna neman me matsalolin musulmai mu ga al'amura suke kwabe ma musulmai waɗannan abuwa ne dukkan Allah ya haramta mana yanzu kuma faɗa mana wanda ba a yi wanda musulmai ba sa yi da a wannan abubuwan da muka ambato kun ga ka aje ko ina a fikihun mu ne mu amma zan mu malikiya zaka shi mutum an ta bashi ta ah mu ɗan malikiya ne to gashi a malikiyar haramun ne eh da ayyanka za ta ce a mu malikawa ne to kaga da malikawa to bai halatta ai haka wala halbu dani'i bi shayidi wala an yaktuma min amri silatihi ma iza zakarahu kariha wal mubta'u aw kana zikruhu abkhas lahu fi saman ma'ana haka bai halatta an yaktuma min amr silatihi bai halatta mutum ya ɓoye al'amarin kayan sana'a sun an ce sil'a ma'ana kayan sai da ka in me ka kawo hatsi ne ka kawo masara ne ka shinkafa ne ka kawo wake ne ka kawo dabino ne ka kawo a'a halawa ce shingwam ce biskiti ne duk abin da aka ce sil'a ma'ana kayan sayarwa ka wala an yaktuma min amr silati bai halatta ga musulmi ya boye wani illa da take cikin wani abu a wallahi kaga wannan kayan to ba original in bane ba gaskiya akwai original din na kware ga original wannan kuma jabin ne wannan original kaza yake wannan kuma jabin kaza yake a nazo ina original kaka doko mushi jabu ka ce mishi ga original ne in ya koma ya maka Allah isa Allah ya san zabi ka a ban mu da original mu dai mai saukin gare mu gashi amma kaga mutum yau sai a koye maka a saida maka a buga maka da tsada da sunan kuma original kuma ba original inda ba ne ba da sunan mai kyau ba mai kyau ba ne ba haramun ne da ya je ya gano zai ta bakin ciki ko ya sa kawai shi ke murɗa guda injin ya burge sai ita baka Allah isa ko kai aka ma ba zaka ji dadi ba to dan me zaka ma dan uwanka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi manzo Allah ta imanin ɗayan mu ba sai ya cika ba har sai ya so dan uwansa irin abin da kake so kanka to kai baka so a cuce ka kuma ka cuci wani musulunci wa la darara wa la dirara inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba cuta ba cuta musulunci bai raka cuta ba kuma bai ta cuce ka ba saboda ka kawo kaya ce to gashi in hatsi ne ma ka ce to wannan mai kyan ne wannan ba mai kyan ba ne mai in dawa ne ma in wake ne ma ce to gashi wannan irin mai wahalar da wannan ne mutum ya siya da halinsa in ya siya ya san daidai ko ya je gida ya dafa ya jibba ya ƙi da huwa sai ta adam ya faɗa mu wala kowane da zai ba kuma koya maka Allah ya sa abin zai tunda ka riga ka fara masa kuma abin da ka samu na riba halal ka ci to bai halatta haka shine wala an yaktuma min amri sa'atihi ma iza ma iza zakarahu karihul mubta'u ma'ana irin illar da idan ka faɗa mai siya zai kyamaci abin sai in yana so sai to haka nan ma zan sai shi da illa ka zo sai da salularka ya ce aha wallah ka sa abin da sa zan sai da salular nan ba ta rike caji da ka mata caji minti talatin bai yi ka ta saki ya ƙari a wannan salular kai ta ce ekiran ne ko kuma masdaki tana yi tana ɗaukewa to shi haka zan sai da ta kaga sai sai ta da halin shi ma ka ka faɗa mashi illar ma kuma in ya san inda zai gyara ma sai sai ya je ya gyara a sai ta da halinta to haka ya kamata a ce duk sana'ar mu ayyukan mu haka ne duk abin da zamu saida mu faɗi illar da take ciki to amma kaga koyewa muke sai mu ga kamar kuma ka samu albarka abin kuma kana samu sai ga kuɗin ya bace nan da nan saboda Allah bai sa mu abin albarka ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi gaskiya sai Allah ya sanya albarka a ciki da mai siya da wanda ya siya kai mai siya abinda ka siya sai Allah sanya miki albarka kai kuma da ka sayar kai ma kudin da ka samu sai Allah sanya miki albarka saboda kun yi gaskiya haka manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ma sai da sayarwa in suka yi gaskiya to Allah sai sanya albarka a cikin abu to saboda haka biya halatta ka faɗi illar abu bai halatta ka ɓoye illar abu a'a ka faɗi illar abin da ya sinya za ka saida in rago ne ma ka kashi kasuwa za ka saida da ce wallahi ka ga ragon nan billahin lazi da a ajiye shi a kusa to yanzu ya buge ka ya soke ka wallahi ya soke mutane da yawa ko ya tunguje mutane da yawa ko kuma wani akwai raganta barnar bala'i ne gare ta shi yasan ya zan saida ta da aisha mata ruwa to ta tukure da ta kubuce ko duk abin da yake cingira sai ta cinge sai ta barka da muku ka faɗi da abubuwan laifinta to kaga me shi da ya siya shi ya san maganin abu ya san me siya shi kenan kenan amma ba kamar an mutaka sai da ma mutum abu bai san illa ba ai ta neman illar ma ya kai ga wajen gyaran ma bai samu waye da sauransu ba bai halatta haka aw kana zikruhu am khasalahu fi saman ko kuma a'a idan ka faɗi abin zai sanya ma'ana kudin abin sai rage ma'ana da zaka faɗi illar inda za a saye ta jika 100 to da zaka faɗi illar ta to za a rage ta hidi a saye ta ko 80 ko 60 ko 70 to duk da haka bai hana ka ka faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiyar sai ka ga wannan abin da aka siye shi na gaskiyar sai ga ta maka maganin ɗar kudin salular jika ɗari amma tana da illa kada ka faɗi illarta to ƙarshen ta a sai ta jika sattin ko jika saba'in ka ka faɗi wajen mai jika talatin ko to wannan gaskiyar da zaka yi sai ga Allah sun yi albarka wannan sattin sai ta maka amfanin jika ɗarin ko fiye da haka to haka ake son mu ga baki ɗaya mazan mu da mata mu dinga gaskiya a wajen kasuwanci mu sai Allah albarkaci abu sai gaba ta gaba wa manibta a abudan fawaje da bihi aiban falahu an ya habisahu wala shay'a lahu aw yaruddahu wa ya'khudha samanahu illa an yadkhulahu illa an yadkhulahu 'indahu aibun mufsidun falahu an yarja bi qimatil aibil qadim min as-saman aw yarudduhu wa yarudda ma naqasahu al-aibu 'indahu yanzu kuma aka ce wa manibta a abdan mutun ne ya sebawa ko wani abu fa wajada bihi aiban saboda haka sai ka samu wannan bawan naka da ka siya yana da wani aibi kenan an yi magudi falahu saboda haka shi wannan wanda ya siya in shari'a ta ba shi falahu falahul khiyar ma'ana shari'a ta ba shi zaɓi me zaɓin ko ya riƙe shi babu wani abu da za a ba shi akan wannan muƙabalar aibin ma'ana ka ɗauko a bawa sai ka zo same shi kana da yana da wata illa ko wasu kuraje a jikinsa ko wani ciwo wani abu dai da illa wanda a ɓoye yake ba faɗa maka ba to yanzu ya rage naka shari'a ta baka dama in ka ga zaka iya haƙura da wannan aibi shi kenan sai ka rike shi ka ci gaba da mishi magani wannan rashin lafiya ne ko wani abu dai ya warke ka ci gaba da mu'amala da bawanka a'a sai kaga ba zaka iya hakura ba an cuce ka to shari'a ta baka dama yanzu kuma sai ka koma shine ko ka rike ko ka koma a maida maka kudinka aw yarudduhu wa ya'khudh zamanu ma'ana ko ka koma a baka gwargwadon wannan illar ma'ana ka mishi magani yana da illa to ka kashe mishi magani ka da ordonance da waye da sauransu sai ka mera shi cito an cuce ni an bani wannan bawa da matsala amma gashi na mishi magani na kaza da kaza da kaza da ordonance kaza a mera maka wannan kudin ka rike bawa ko kuma a'a ka mera shi a baka kudinka ɗayan biyu duka yadda ne alaikun salam kwarai da gaske ko da mace ce ta insha Allah muna ji in muka zo cikin banje mun ba mu huce ko barakallahu fi Allah sa mun huce mun bayani a baya ba eh kwarai ko mace ce ce mutun ya aura sai aka boye mishi tana da illa sai da yaje bayan ya kusance ta ya ga wannan illar to shari'a ta bashi dama ko ya haƙura da wannan illar ko kuma ya maida a maida mashi kudinsa sadakinsa wa alaikun salam eh eh eh sauran talatin eh mai gyara sai ya ce ai rigon nan motar da an yanka eh ya kuda mun an yanka eh aka samu shafin talatin mm da a samu su da ɗaya na cikin ko kuma ki rigon ki ba da kuɗina ko kuma cika talatin ki haƙura da ni eh a haka muka hanyar shekara goma sha biyar eh abin da cikin rai na ko na zai sai a'a sa kaji ta ai ta yarda ta da ta wannan to ta yarda kaji to kaga shine amfanin karatu to yanzu kaga inda ba karatun ba ku zo ka zama da karatun ka fahimta ba to wallahi kaga duk shedan zai hana mu yau na san yi to kaga yau ka- ka war wata matsala da shekara goma sha biyu zo kaga ka warware ta to haka musulunci yake kaga musu addini ne na adalci kenan ko ka ayi kaza kaga daidai yake da wannan hukuncin da aka maka yi. ina mata fahimta to haka ma'ammar ce ce aka same ta da wasu matsaloli illoli da sauransu an ɓoye maka ba a faɗa maka su ba ma'ana waliyinta bai faɗa maka ba to saboda haka sai ka koma ka medo ta ka mora wata wali sai wannan mun karanta a baya shi ma wannan darasin ba insha Allah to Allah saka da alheri to la kun gani dan awa dan daya sai mu samu albarkar abun mu ka fa'idan tun da sauransu amma shi dan sai ya hana to saboda haka ga kun ji hukuncin illa an yudkhilahu a'a sai fa yanzu idan mai sayan shine ya sanya ma abin illa indahu aiba mufsid kuma aibi wanda yake ba mai mune muni mai barna kai an ba ka shi lafiya lau amma mi ba mamaki firikon da ka zo wajen sabkewa kuka aje shi da ko- da ƙarfi a'a ko wajen haura shi busan kura ko wani abu da sauransu ko danne ko karya abu kayan su kai ka mishi illa kenan su ba shi ba nan a'a lafiya lau kai aka baka to saboda haka falahu an yarsha bi qimatil aibil qadim min as-saman saboda haka yanzu in zaka mera to sai ka meda shi da kimar aibin wanda yake tsotsohuwar aw ya rudduhu ko kuma ya mayar da shi ma'ana shi mai wasiyayi ya maida ma mai siyarwa da kimar waccan tsohon laifi ko kuma aw ya rudduhu ko shi wannan ya sayar wa ya ruddu ma ahu ma na kasabul aib sai ka mayar da shi tare da aibin da kai masa yana da tashi illar kuma kai ma sai ka mishi wata illar to yanzu ya haɗa ko ka dobe da shi da illar ka ba da kudin illar waccan shi mai saidar ko kuma a'a kai ka da shi kuma amma kuma sai ka biya kudin illar da kai masa kenan alal misali kai garin zuwa hawa sai ka tilla musu tukunya to kaga yanzu kenan sai ka mai da kudin tukunyar nan tunda ka kai ka ka mai shi kuma saboda wata illa baka yarda ba to yanzu kuma shi kuma ka mishi illa ka sai ka mai da mishi kun ga adalci na musulunci kenan kai ma yanda baka dauka ba to shi ma kuma ba zai wannan ba baka ci nanin ba nanin ba za ta ci ka ba ko kuma a ku hakura duka gabaki da to wani ya rage naku da dai shawara kenan dai ladarara wala dirara aw yarduhu ma'ahu ma naqasahu al-aibu indahu wa in radda abdan yanzu kuma idan mutum ya mayar shi mai sai sai ya mayar da wannan bawa ko wani abinsa saboda wannan aibi kadista gallahu to amma kuma yanzu ya mori bawa yanzu kai bawa ne ka siya yana da wata illa sai aka ɓoye maka da aka ɓoye maka yanzu an shari'a ta baka dama ka meda ko? to yanzu da ka meda bawa to amma kuma kai bawan kwana biyu ka ɗan sa shi ya maka aiki ya maka ɗan noma ko ya maka ɗan faskare ko ya ɗan maka wanke-wanken gida da sauransu ka amfana ko baka amfana ba ta ka ka amfana da shi ko shi ne ce ƙadista gallahu falahu gallatuhu to yanzu wannan ɗan amfani da ka sa shi kwana biyu kafin ka gane illar ma'ana ɗan aikin da ya maka to wannan ka ci halal ka ci banza ina ba ta fahimta tun da yanzu ba wani aiki ba ne ba wanda yake wanda yake ya jayo wani amfani babba inda wani aiki ne wanda ya jayo wani amfani babba to dole sai ka maida shi da wannan abu amma alal misali aiki ne kasashe kasashe ya maka wanki ko ya maka wanke-wanke to a cikin wannan kwana biyun saboda haka sai ka gano yana da wannan illar sai ka mayar da shi to yanzu wannan wanke-wanken da ya maka duka kai kuma ai kai ma ka ciyar da shi ka ba shayar da shi ka ba shi ruwa ko ba haka ba to saboda haka wannan ba a lissafi kai ce a to ai ni ma ka sa shi aiki kwana biyu a'a amma alal misali da baiwa ce ko tinkiya ce ko na abu ne sai aibu to yanzu wannan abin da ya aibu dan sai kamera mishi da kayansa tunda ake ma kamera saboda wata illa to yanzu an samu wani amfani na karuwa to yanzu har amfanin zaka bai baka ce a to bari rike dan kuma me da wannan a'a ina ba ta fahimta kenan abin da ake amfani wanda yake ba wani na sama sama ba wani amfani na karuwa ba ina ba ta fahimta kamar yanzu shi wancan mai firigo to ala misali ai kai kai kalas kwana biyu ka sha ruwan sanyi to bayan ka sa shi ne kwana ɗaya kwana biyu sai ka ga wannan illar ka ce a ba za ka iya ba to wannan san shi da kai to ai wutar gidanka kai ma ya sha wannan ruwan da sanyi da sha ai in ba ka sa ba da ba za ka gani ba ina ba ta ambata to wannan sa da ka sha ruwan da sanyi to har ka sha halal ina ba ta ambata kenan da za a bi da to shine abin da ake nufi a wannan gurin na'am amin ma aka nan in ya yi kasuwanci da rigoto ba ya yi kasuwanci nan ya sha ne ko eh nan in ya yi kasuwanci da rigoto ya ya samu amfani mai yawa yau wato kuma da kaga wannan kamar kai kasuwanci kuma yanzu ka samu wata riba mai yawa wani amfani mai yawa to yanzu kuma shi ma sai an da an dan mira mishi wannan ribar da aka yi ina fata an fahimta sabanin wancan a'a ka ajiye shine ka dan taste insa ne da sauransu ba kun gane kaga yanzu wana daidai da waccan ribar ala misali idan aka haifa maka abu kenan sai ka maida insha Allah kenan in wani amfani ne babba kamar an kasuwanci da shi an ba shi wahala kaga shi ma to kaga dole kuma sai a kai ma ya kaɗan mushi da wani abu to kai ma kaga inda tunani kai da kai yin wannan abu ai ka kai ma da ka kai to shi kenan da wannan kudin ma na wannan ka sai ka ritara sai dai abin da ko bai gyaruwa ne da sauransu ba darasi na 78 yau zami ko? insha Allah ke. So,